أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ba manta ba yau muna biyar haka ne ko biyar da watan ramadan shekara ta 1446 hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne biyar ha'ilau da watan Mars shekara ta 2025 miladiya. A daren jiya muna cikin wannan Sura mai tarin albarka Suratul Hadid. Mun tsaya mun tsaya a kan ayata goma sha tara cikin Suratul Hadid. yau za mu tashi kan aya ta 20 insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan karatu da mu da wanda suke saurare ko a radio ko a telebiziyon ya sanya wannan karatu sababin shigan mu aljanna gaba ɗaya ya gafarta mana ya gafarta mahuwayen na'am ni Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الآيات الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار na'am كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان na'am وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba mu bayani cewa alam ya ani lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su karaya su koma ga Allah subhanahu wata'ala lalle lokaci yayi kuma Allah ya ba mu bayanin cewa masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da irin ladan da suke suke da ranar kiyama da irin hasken da suke ɗosanarwa da wanda suka yi imani suka kama ma 'yan uwansu suka taimaka suka gyara suka yi matuƙar ƙoƙari a nan duniya da wanda Allah ya hore ma abin hannunsu mutanensu suka ci ribar abin da Allah ya hore mushi mutanensu ya kasance 'yan garin ne ko 'yan unguwa ne ko 'yan uwanshi suka ci ribai kuma da irin ladan da suke da sai Allah yake so ya kwatanta mana ita kanta wai rayuwar duniya kaka yi zaton Allah ya baka ya bar wani ka yi zaton ko Allah ya yi son ka ne fiye da wancan a'a wallah ba haka bane a'a al'amari yanda yake sai Allah ya ce ilamu ku sani annamal hayatud dunya ita rayuwar duniya da kuke ganin ta la'ibun wa lahawun la'ibun wasa ne na yara lahawun abin da yake cinye ma lokaci shine wasu tafsir suka ce wasa ne na samari lahau mai jan lokaci kawai wazinatun wa tafakhurun da adance adance da alfahari bainakum tsakaninku sai Allah ya ce kuma wa takathurun fil amwali wal aulad da alfahari na yawaita iya a fil amwali a cikin ka yawaita dukiya ka yawaita iya sai Allah ya buga maka misali ya ce kamar menene ka masali gaitin a ajabal kofaru na batu ai kamar ruwan da- sama ne da yake ba manoma mamaki kofar a nan manoma ake ne ba kahurai ba in an ce kafara ya rihe manoma menene suke rihewa hatsi kwaya ya su rihe ta a nan kufar ana nihin manoma na ba ta ɗiyan nan da suke shukawa za ka ga sun rihe ƙwaya sun maye hiju kuma ta tashi ta zamanto musfarran rawaya-rawaya bayan da ta koma tana tsanwa car ta koma ra- ta bushe ya hiji ta bushe ta koma rawaya-rawaya sun mata kunu ma kuma ta zamanto ta bushe ta zama karma-kara wafil akhirati azabun shadid kuma a lahira akwai abu biyu azabun shadid azaba mai tsanani kuma wa magfiratun min Allah wa ridwan kuma da gafara daga gurin Allah da yardan shi sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur ku sani rayuwar duniya ba komai bace kawai dan lokaci ne na jin daɗi lokaci ne na rudi kun ji wannan aye mu komo farkonta wanda yaushe ka ji kashin bakin ayar sak kuma ka ji sharhinta haka ya kamata ilamu Allah ya ce ku sani annamal hayatud dunya ita rayuwar duniya la'ibun ce wasa ce wasa na yara shine la'ib yaya ne wasan yara yake wanda har Allah ya buga mu misali da shi yara yanzu ka gansu a nan suna wasanninsu kaga an yi gida an yi doki dokin kara kaga an yi kuma wannan gidan wanda suka yi a cikin rere misali ya zo ya yi gidan shi da kofa da komi in ka zo ka buce to fa fada ya tashi da kai da shi ka kashe mai gidan shi ko ba haka bane ba kuma yanzu ba mamaki nan da nan a kama fada ka gansu suna ta fada minti ɗaya ya yawa an karawa su kuma ka gansu suna ta wasan su shine rayuwar duniya Allah ya ba mu misali da wannan wasannin yara ai kwada kwada biyu ne ko uku in ka kuskura mutane suka kuskura suna shiga to sai sun shi kumya na farko sai ta aka yi faɗan yara ta ji malam bahaushe ya iya misali faɗan yara in kana shiga faɗan yara sai ka ji kumya ku uwaye maza da uwaye mata yaran ku su mutu suna wasa sai suka fara faɗa ke ki zo ki koma bayan ɗanki ita ma ta zo ta koma bayan ɗanta ku dinga faɗa tsakaninku sai ta yi kamun kuna faɗan maza ku tsinkaye su gascin suna wasansu gascin sun koma suna wasansu ko aka ai kun ji kumya saboda haka ba a shiga faɗan yara sai dai ka musu sulhu wanda bai ba daidai ka bashi a- ka- ka- ka- ka- ka tsawatar da shi wanda ya daidai kuma ka bashi hakuri haka ake gyara yara kakka nuna kai kullun naka naka kullun kai ka dinga koma bayan yaranka to wannan kuskure ne waɗan yara idan kana shiga in sai ka ji kumya ka bar su kawai ka yi ta gyara su su yi wasansu waɗa na biyu shine waɗa tsakanin miji da mata eh wannan sai ma'aurata suka san shi gwamnayen da suke gaba-gaba ba su san ba ya ne waɗan miji da mata sai ka ga akwai wani yana ba mu labari ya ce su lokacin suna samari ya suka yi ittifaki duk wanda suka ga matar shi tana kuntata mai su gaya mishi ya sake ta kowa ya yarda don kowa ya zama namiji kai ya zama soko talasuru a gida solofiyo eh kakka zama to solofiyo a gida sai aka samu ɗaya daga cikinsu suka yi faɗa da shi da matan shi wannan abokan nan nashi suka game kai suka ce kawai sakatta aka ce a sake ta to shi kuma yana son matan shi sai ya kewaye ya gaya mata ai wane ne ya ce da wane suka ce ma in sake ki eh aka yi sulhu dai ta komo gida sai ga wata rana ga abokan abin da aka yi ne ba a yanzu haka gudan yana cikin mu nan a zaune iya shi kuma ya san menene aka yi sai ga su sun zo gidan abokin nashi sun zo gida abokin matar zai cata musu wasu da suke cewa a sake mu ma to ba a sake mu ba kai ka tsaya an kaji wannan babu ziyara sai ka wuce ka tayyar to kaga irin wannan hudan sai dai kai sulhu yanda Allah subhanahu wataala ya ce irin wannan hudan ba a shiga shi kai sulhu kawai kar ka shiga wannan hudan tsakanin miji da mata gara ka gaya musu gaskiya kaka koma bayan wannan kaka koma bayan wannan ka je sulhu kawai ko ma menene isulu shekaran jiya mun je kamun kama azumi muna sulhu tsakanin wani miji da mata wai kun sa abin da ya gama su wai ta zuba mishi ru- tuwo a roba tuwo ta zuba mishi a roba yau mine ne don ta zuba ma tuwo a roba a ni ban gane ba da fari sai ce a a shegantaka ce cinkuna ta ce take yi ai da fari a kwano take zuba min na kirki kwano aka ce har da kwanon shi ka goma sha biyar haka ne a cikin kwano da miya take zuba mai mai gida tuwon ab- abincin shi yanzu kuma sai ta zuba mai a roba yan dala ashirin ko mi dala ashirin yi wannan sai ta zuba mai tuwo ta kawo ta ajiye mai ashe tukuna ce waɗa ne to irin wannan abun kai in baka da arme baka iya ganewa irin wannan abun sai dai ka yi sulhu ka daidaita a ba kowa hakuri ta zuba mishi tuwo a roba wa lahawun Allah ya ce kuma da wasanni na samari shine lahau me lahau duk abin da zai ɗauke maka lokacinka a zo- a ce a zo a yi kashe lokaci a je ana kwas ko ana menene dam ko ana lido na mata ne ko ko ana ba- balo balo ma ɗaukar lokaci ce haka nan wanda musamman a cikin ramadan ana so ka motsa jiki la shakka tashi da dare ka yi raka a ɗari ma ba ka'ida ba ba ka'ida ka- ka- ka'ida motsa jiki to ka gani dukkan abin da zai kashe maka lokacinka ya ɓata maka lokacinka musamman a wannan wata da duk minti guda yana da muhimmanci ya ɗan uwa musulmi shi wa- dama an cewa wannan watan ba wani abu ne zaka ga ya canza a'a hukuncin shi ne a gurin Allah ya canza abinda zaka yi ba a cikin Ramadan ba ba dai bane da yanzu in ka ce astaghfirullah ta fito daga zuciyarka zuwa ga Allah subhanahu wataala ladan da kake da da darajar da Allah ya ɗora maka a yanzu ba ɗaya bace da bayan Ramadan ka ce astaghfirullah ku duba wurin da shi hukuncin abin ne ya sauya gaba ɗaya duk minti ɗaya in ka ɓata a cikin ramadan ka yi asara kenan ko da yaushe ka duba jadawalinka ka tsarin program ɗin tahiyar rayuwar da rayuwarka a ramadan karatun ƙur'ani biyayya ga uwaye salloli ka yi azumi da bakinka ka yi azumi da kunnanka ka yi azumi da ƙafarka ka yi azumi da mine kuma da idanuwanka ziyarar 'yan uwa kuma menene dukkan abubuwan da Allah yake so ka sa mai program a yau aya nawa ka karanta a yau dan dan takanas kawai dan Allah ka dauki Qur'ani bayan sallah aya nawa ka karanta ko kuma in aya ɗaya ka iya ma so nawa ka karanta ta a yau sai ka kai na kas ashe yau baka yi ba karatun Qur'ani to gobe kai gobe kenan wannan program din na gobe dole kai karatun Qur'ani shin a yau ka kai ma makwabtanka eh, uwayenka eh, yan uwanka ziyara a cikin abokannanka da yan uwanka da ma- da wa ka kai ma ziyara yau babu wanda ka kai ma to gobe ka yi kokari ka ziyarci mutane ka ziyarci mutane da magana mai daɗi shin yau wa ka taimaka ma ka yi saraka a yau ko ba kai ba saraka komi kawai tsumi kake kai a baka in ba kai ba yi kokari kai yi kokari kai ka tashi da dare in baka tashi ba to yau ka tashi program zaka yi dan duka gaba daya kuma abubuwan da Allah ya hana har ka binciki kanka a kansu a yau ka yi ƙarya ko baka yi ba ka runtuma ma wani ko baka runtuma mishi ba ƙarya ko ta wasa ka sa a ranka kai ba makaryaci ba in miye za a yi kai baka ƙarya Ka- ko ta wasa kakka yi ƙarya ka sa a ranka wani nan guda ka koya ma ranka kai baka ƙarya kai ba makareci ba ne a yau ka yi sata ko baka yi ba sata to ka ci gaba kada ka yi kada ka yi ƙarya a yau ka yi da mutane kun zamna kuna tsayi da matsiga kuna yi da mutane kuna faɗin abin da ba haka nan ne ba to in dai ka yi kakka kus- gobe ka kai ka dinga tuna duk zaman da kuka yi daga an fara yi da wani ka ce musu wannan yi ne muke da shi Allah zai kama mu ku manta da shi mu yi abin da zai amfane mu ka gaya musu in suka ƙi to tashi ka bar gurin innakum idan mithluhum in har baka bar gurin zunubin da zai zubo da kai da su duk daya to irin haka ne ake program kuma kada ka kuskura lahawar kin wannan abin da yake bata lokaci kai janye ma lokacinka wallahi a cikin ramadan ina duk minti guda muhimmanci gare kana ina mai kai duk minti guda haka za ka yi program yanka kuma ka kumanta barci ma iya cikin program din wa ba arba shirin sa'a ba 24 su 24 za ka dinga yi in kai kwana ɗaya biyu to yanzu ka huto kana iyo a yau ai kwallo tana bukatar inna li nafsika alayka haqqun ranka yana da haƙi akan ka na ka huta da ƙarshe annabi me yace fa ati kulli fi haqqin haqqa dukkan ma'abucin haƙi ka bashi haƙin shi sai Allah ya ce wa zinatun wa tafakhurun bainakum hakanan kayan ado ne da alfahari tsakaninku a wata sura a cikin Ali Imran Allah ya zana mana wannan abubuwan gaba daya yace zuyyina lin-nasi hubbu shahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara an raya ma rai san shawaice-shawaice san shawaice-shawaice minan nisa'i daga mata kai dai kullum wani gwabro wani bai yi ba armi ko kuma shi gwabro ya dinga ma mai ƙirje kai ma mata kaɗe ce ba mata kaɗe ce in kai kirarin ne ma kirarin zai yi mai mata ɗaya shi ma mai mata biyu yana mishi ku ba ku da biyu ba ku yi ba ku san ba menene duniya mai uku haka nan kullum ana alfahari haka mai hudu a yara ne matan shi uku kawai to kai gwamro kana zamne mai mata uku da mai mata hudu suna rikici kaka dan sai ka tashi ka bar gurin kamun a zo gurin ka ko sai Allah ya ce da san iya wal qanatirul muqantarati min adh-dhahab wal fidda da san kayan dukiya na dahab a azurfa ce kudi walfidda da zinariya da azurfa haka walhaili da dawakai haka nan dai gaba ɗaya dawakai ko motoci duka abin rawa da kayan abinci na na na na al'am da gonakai duka wani da Allah ya zano su sai Allah ya ce mi dalika mata'ul hayatid duniya wannan kaya ne na ɗin jin da daɗi na duniya mai wucewa ne ajil gaba ɗaya da aka gaya ma sai aka ce hucewa yake wallahu inda hu husnul ma'a Allah shi yake da kyakkyawan makoma duka wannan abun kasurude ka ba a ce ba kakkaso su a a kaso su da annabi sallallahu alaihi wasallama shi yana son su kenan kai ma dole kaso su amma kasurude ka su hana ka ibada mai ji mai hucewa ne sai Allah ya ce mene ka matsali gaifin a ajabar kufar da bato ka matsali gaif in an ce gaif ruwan sama wani ruwan sama ruwan sama wanda sai da aka ƙosa ya sabko shine gaif ana ga kamar kwari za a yi masu gona sun yi shibka shiru ba ruwa sai ga Allah ya sabko mamakon ruwa kaga gais kenan almugis kenan a gifina ya ba mu ruwa shi ake ce ma gaif kaga zai ba manoma al'ajabi shukka wannan da zata taso tana yabanya kuma ta zama ta bushe ta yi zama fatakunu musfara ko Allah ya ce mine thumma tahiju baka bi hala ina bi karanto to thumma tahiju ثم وتراه فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ايوه وفي الاخره وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله To kun ga?
ورضوان irin wannan abun gaba ɗaya Allah yana kwatanta mana su cewa hucewa suke kuma in aka je lahira wanda suka shagalar da shi azabun shadidun wanda ba su shagalar da shi ba magafiratun wa ridwan kenan an kasa ga guri biyu wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce rayuwar duniya ku sani ba komi bane sai an abu ne na gurur na rudi na rudi sai Allah ya ce mi سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله na'am ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم kaga wannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya zana kuma ya gaya mana cewa na rudi ne kuma hucewa suke kuma ya ba mu misalin cewa kamar shifka ce ta fito ta yi tsanwa ta koma rawaya-rawaya kuma ta bushe shikenan sai ta zama karmami to rayuwar ta mu ce gaba daya haka Allah yake gaya mana a cikin suratul rum inda ya hudo mu bayanin wannan yace Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatan quwwatin da'afa wa shayba ya khaluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir kaga wannan rayuwar ta ku ce Allah yace Allah nan da ya halicce ku daga babu daga rauni kaga a lokacin da an kekashe an rasa yanda za a yi babu ruwa to kuma rayuwar ku an halicce ku da babu ku daga rauni daga raunin wannan sai Allah ya sa muku kuwa karfi sai aka aihe ku domin in aka aihi yaro yana dan labubu ya ware zama babba sha ƙarfi ya ware zawa jikin shi ya kai shekara goma shekara ashirin lokacin da ya kai balaga to hoji yake shi ya zama namiji ƙarfi yana tare da shi zuwa shekara ashirin ashirin da biyu da uku ji yake ko zaki sai ya tarba a lokacin babu abin da yake tada mai hankali ƙarfi yake ji a jikin shi kawai kuma lokaci ne mai wahalar tarbiyya amul bulu shekarar balaga daga ya balaga da wannan 'yan shekara zuwa shekara biyar lokaci ne mai wahalar tarbiyya in ba a taro ba yaro in yayi ɓanna daga ya huce wannan lokacin ya nihi talatin to hankalin shi ya fara zawa sai ya dinga ciza ya sami yasa ya yi kaza nawa aka gani a wannan lokacin sun yi ɓanna daga baya su dinga wai ni me yasa ma aka san ni ni kaza ne ya dinga ciza ya tsaya yana nadama akan wannan bayan wannan bayan ƙarhin tun maja'ala min ba'da quwwatin da'afa sai ya fara sabkowa an tahi shekara arba'in da biyar an tahi hamsin sattin to bakin karhin ya kai daga arba'in kuma sai baya baya an fara ƙasa ƙasa an sai sai rauni ya fara komowa sai nadir mai gargaɗi ya zo mushi wane ne mai gargaɗin wane ne mai gargaɗin hurhura hurhura ta fara zawa ita ce mai gargaɗi daga ta fara hutawa to ka kusa shiga rami fa eh daga ta zawa gargaɗi ne to ka taiwa ka san abin da ka yi wa magana ta ƙare to kuma har ƙare ce ya idisa sai Allah ya ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum dalilin wannan abin da aka faɗi to ku yi gaugawa ku yi tserere an kasa an zuba dawakai an tashi sukuwa ta tahi sabiqu kuma sukuwar ta tahi ba za ta dawo ba ba sukuwar ɗan magare ba me aka ce a wohi suka wa 'yan magarya dokin komandan bai tashi ba ko? to wannan ta tashi wannan ta tashi sabi ku Allah ya ce ku yi tserere ku duka yanzu mu duka nan an zuba mu muna cikin tserere zuwa ina ila magafiratin min rabbikum ku yi tserere zuwa neman gafara daga gurin ubangijinku wa jannatin da neman wata aljanna arduha ka ardis sama'i wal ard arzikin wannan na fari ku duba da kyau da inu aka rubuta shi ba ba ardi ba ƙasa ake nihi faɗi ake nihi arzikin wannan na fari faɗinta faɗinta arduha sai aka ce ka ardin sama'i wal ard kamar faɗin sammai da kasai domin nan gurin da aka ce sama ana nihin sammai gaba ɗaya wal ard da kasai gaba ɗaya kamar faɗinta wannan saboda me saboda wata aya da Allah subhanahu wataala ya gaya mana kwatankwacinta kwatankwacin wannan a cikin suratul Ali Imran shi anan gurin na'am jaka وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها
na'am wajannatin وجنة arduha أرضها samawati وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين kaga ita wannan ayat ta cikin Ali Imran Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi tserere ku yi gaugawa zuwa neman wata gafara daga gurin ubangiji wa jannatin da neman wata aljanna ardu has samawati wal ard kaga nan samawati wal ard jam'i ta kwadinta kwadin sammai ne da kasai o iddatul muttaqin wannan aljanna an yi tattalinta don masu tsoron Allah anan kuma a nan cikin suratul duhan Allah ya ce ka ardin sama'i wal ard wa iddat lillazina amanu billah kamar fadin sammai da kasai an yi tattalinta ga waɗanda suka yi imani ga Allah wa rasuli wa rasuli da ma'aikan shi rusulihi da ma'aikansa gaba ɗaya yace zalika fadlullah wannan farala ce ta Allah yu'tihi man yasha Allah yana bada faralar shi ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abucin farala ne mai girma wannan gurin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sahabbai talakawa suka zo suka kawo ƙaran mai kuɗi gurin annabi suka ce ya rasulullah zahaba ahlud duthur bil ushur ai masu kuɗin nan duk sun tafi da ladan duniya sun tafi da ladan gaba ɗaya ashe in Allah ya baka kuɗi an baka mifta ne na aljanna in har kai aikin da ake so da shi annabi ya ce me aka yi kuma suka ce ya rasulullah yusalluna kama nusalli kaga yanda muke sallah haka suke sallah wa yasumuna kama nasum suna azumin mu ma muna azumin kenan anan mun yi daidai ko wa yatasaddaquna bi fuduli amwali kuma suna saraka da sauran dukiyar su rarar da tayi suna saraka mu kuma mu da abin da zamu yi saraka kenan sun kwashe ladan annabi ya ce to ai kuma Allah ya sanya muku abin da za ku dinga yin sarakar da shi in baka da kuɗi na saraka ka je ka yi ta tasabihi da tahmidi da tahlili ka yi ta yi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim ka yi ta tasabihi da duka ruwayoyin shi da da da tahmidi yaban Allah da salata annabi kai ta yi za a yi ta zuba maka lada na saraka to kun san ya aka yi masu kuɗin su ma sai suka ji an ce a wannan hu abin kirki ne idan kai lada kake samu hallau suka shiga su ma suna yi wannan sai suka sake komowa gurin rasulullah suka ce ya rasulullah abinda muka yi a koye sun shi kuma suna yi su ma ga tasabihin ga tahalilin ga tahamidin kuma ga sarkar da suke muku ban mu da annabi ya karanta musu wannan aya yace zalika fadlullah wannan farala ce ta Allah yu'tihi man yasha Allah yana bada faralar shi ga wanda ya ga dama wallahu dhu fadlil azim Allah ma abucin farala ne mai girma kenan idan Allah ya baka farlan shi to ba dan yayi son ka bane da kowa a a jarabta ka ne sai saboda haka yi kokari ka shiga aljanna da wannan farlan da Allah ya baka sai Allah ya ce mi ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
na'am إن ذلك على الله يسير Allah ya ce ba asaba min musibatin ku sani duk abin da ya samu daga wata musiba fil ardi a cikin ƙasa ne wala fi anfusikum ko a cikin kawo kawo illa fi kitabin min qabl an nabra'a sai dai tana nan a rubuce kamun mu halicci halittu ma gabaki daya inna zalika ala Allah yasir wannan ba komai bane a gurin Allah mai sauki ne duk musibar da za ta same ku ya kasance accident ne faɗuwa ce dukiyarka ce ta lalace ko wani ta ƙone ko da sauransu dukka dai musibai ko faɗuwa ce kai kashi a jikinka a cikin dukiyarku ko a cikin kawunanku walafi an ko a cikin kanka na irin malati cuta kala-kala duk cutar da ta same ka to daman wannan akwai shi a rubuce a cikin lauhul mahfuz daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza cuta za ta same ka ta kaza sai kai ta roƙon Allah ya haffafa maka wannan kaddara da aka rubuta kamun ma Allah ya halicci halittu tuni an rubuta wannan Allah ya ida rubutun mu yanzu bi ne muke yi wannan ba komai bane a gurin Allah subhanahu wataala na'am لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم na'am والله لا يحب كل مختال فخور abin da yasa aka gaya muku haka likaila ta sau alama fata kun dan kakku bakin ciki akan abin da kuka rasa na dukiya ka gani wasu zasu yi bakin ciki akan wani abu da suka rasa a rayuwarsu kada kai bakin ciki dama abin a rubuce yake haka nan ne dai Allah ya kaddara likaila ta sau alama fatakum dan kakku bakin ciki akan abin da ka rasa wala tafrahu bima atakum kuma ku wanda Allah ya ba kan ku yi jiji da kai da alfahari akan abin da Allah ya baku kai da ba a baka ba kakkai bakin ciki kai da aka ba kakkai alfahari ka nuna isa kai ba lahiya bane ba dukkan wannan Allah ne ya raba abin shi ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama kai da aka baka ba dan an yi son ka bane kai da ba a baka ba ba dan kai walakantacce bane ba inna akramakum indallah atqakum mafi girman ku a gurin Allah shine wanda ya yi ku tsoron Allah shi kadai ne wanda ya yi ku tsoron Allah yace wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur ai Allah baya son dukkan mai yanga mai alfahari muhtar wanda zai dinga ihtijalin abubuwa yana yanga akan shi mai alfahari dan Allah ya bashi ji yake Allah ya yi son shi da wancan sai mai Allah yake الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل na'am ومن يتولى فإن الله الغني الحميد Allah ya ce alladina yabkhaluna kaga wannan wanda suke rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl suke umurnan mutane su yi rowa wa man yatawalla duk wanda ya juya ya bada baya fa akan abin da muka ce ya ciyas ya ki ciyaswa fa inna Allaha huwal ganiyul hamid lalle Allah shine mawadaci shi ya bashi kuma ya ga dama sai ya kwace hamid alhamid kuma abun yabo kaga nan gurin nan gurin aya wannan ta bayan shi ta likai la ta sau alama fatakum wala tafrahu bima atakum wannan gurin wa bai bai kare ba sababi sababi na neman dukiya ba zama ba za ka yi haka nan ka ce ai komi makadur ne komi makadur ne an rubuta shi in na samu na samu in ba ma samu ba ba ma samu ba a'a an rubuto kin kuma aka ce ku tashi ku nema ku dauki sababi saboda ɗaukan sababi shari'a ce ɗaukan sababi shari'a ce ba ka ce ba hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mun misali yace law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkuli da kun dogara ga Allah matukar dogaran da zuciyarku imaninku aqidarku ta dogara ga Allah matuka la razaqakum kama yarzuqut tayr da Allah ya arzuta ku yanda yake arzuta tsuntsu daga nan aka tsaya hadisin a'a sai ta aka yi tagadu himasa wata ruhu bitana za ta tashi taro da tahi nema tsuntsun ba kwanci bai yace Allah ya zubo saba ba ta ruwan azurwa da zinariya a'a lokacin da ta wayi gari sai ta tahi nema neman wannan da ta yi ita tsuntsuwai sai Allah ya ci da ta ya bata saboda dogaranta ba ta ajiye ba a gidan kowa amma ta san wanda ya yi ta zai ba ta abincin da za ta ci to irin haka ake nihi tsuntso ba ta yi kwancinta ba a bisa inda ta kwana ta ce Allah ya cira ta a'a in baka da lahiya me yasa kake shan magani magani yake warkar da kai la Allah yake warkar da kai amma maganin wannan da zaka dauka sababi ne sababi ne ya Allah wannan magani ne kuma kai ne mai warkaswa Allah bai so ba a yi komi hatta da shi kanshi Allah sai da ya dinga sa mu sababi shi ne ibn kasir ya kawo misali a nan gurin na maryam siddiqa yake cewa da Allah subhanahu wataala iya ba da abu da ba tare da sababi ba ai da ya ba maryam uwa annabi isa lokacin da ta aihi annabi isa da an ba ta dabino ba tare da ta yi komi ba amma ya aka yi lokacin da ta huta washe ga ta mace a daji mace ce a daji ta ɗaya ga ya kuma a lokacin ciki ya ɗauka ta ɗauki ciki kuma a lokacin naƙuda ta zo ku dubawa amma da Allah subhanahu wata'ala zai ba ta lahiya akan wannan sai da yasa ta yi aiki aka ce mata وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
سمي غبا فكلي واشربي كلي واشربي وقري عينا
kaga mace ta aihu duk jikinta ya ya ya yana da rauni sai aka ce ta girgiza kututturan dabinon nan kawai za ta ga ɗiyan dabino ɗanye sun zubo mata ba haka ba kawai suka zo mata a sai ta yi aiki ta girgiza su huzi ta girgiza shi sai ɗiyan dabino a lokacin jinin aihuwa ya tsaya a lokacin ta ji ƙarfi a jikinta kuma aka ce ki farin ciki da samun yaro to ibn kasir ya kawo wannan bayanin cewa inda Allah yana ba da abu ba tare da sababi ba komi ashe akwai sababin shi abinda ba so kaka yi zalama kakka yi zalama duk abin da yake naka ne zo maka zai kai dai ka yi sababin abin da aka faɗi an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce alladina ya bakhaluna masu rowa wace irin rowa rowa iri bici akwai rowa ta dukiya akwai rowa ta ilimi to duk wanda ake bukatar ilimi da fatawa a lokacin aka zo aka tambaye shi ya ƙi faɗi kuma ya iya faɗi ya san abin to ya shiga cikin wannan alladina ya bakhaluna saboda Allah ta yi wa amma sa'ila falatan ha mai tambaya kada ka kyare shi tambayar mi ne tambayar fatawa haka aya take ne wanda ya zo tambaye ka fatawa menene hukuncin kaza menene hukuncin kaza kada ka kyare shi ka bashi ka ga mai dokoki na Allah shi yasa in baka bashi to kana cikin wannan aya ya bahaluna kana mai rowa annabi kanshi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ibn umar maktum ya zo mishi kaka aka yi ai kowa ya san isal abasa wa tawalla ko wanda Allah sai sai da ya ya mishi rarauka dan me zaka kyale wannan makahon da yake nema ya san menene addinin shi ya ci gaba wannan manyan da kake so su su shiryu in sun shiryu bayan su da yawa sun shiryu wa ya gaya maka shiryuwa za su yi wa ya gaya maka bayan su za su bi su shi kuma wannan da ya zo maka makahon fatawa ce aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto tare da manyan manyan mutane sun zo annabi yana so su musulunta dan mutanen su su biyo musulunci shi kuma babu ruwan shi ya zo ya rasulullah allimni ma allamaka Allah ya ma'aikin Allah kai mini mi Allah ya ce akan kaza sai annabi ya dan kauda mai kai kadan iya so ya dan dakata yau shi makaho ne ba gani bai ki bai san ba abin da suke iya so ya ɗan dakata ya ida da wa'annan tukwana ya je yaya ta kwashi sai Allah ya sabko abasa wata walla abasa ya murtike fuska wata walla ya juya kai an ja ahul a'ama dan makaho ya zo mishi wama yudrika la'allahu ya tsarka ka gani aka ma annabi rarauka akan wannan makawa saboda ya tambayi fatawa a lokacin da ya hudi mishi ba a lokacin da gaugawa to duk wanda yake da ilimin abu lokaci na ya faɗi ya yi ko wani ya tambaye shi ya ɓoye ya ƙi gaya mai to ya zama yana daga cikin alladi na ya bakhaluna fanni guda na bukhul kenan sannan kuma da fanni guda na bukhul rowa ta dukiya lokacin da ake bukatar abinci ka yi rowa ka ɓoye lokacin da ake bukatar dukiya za a yi wani aiki muhimmi na addini ne ko na taimako ne ka yi rowa ka hana to duk kana cikin wannan abun wa ya amuruna nasa bil bukhul kuma suna umurnin mutane da su yi rowa amma shekul ibn kathir ta yi a tafsirin wannan gurin ai ya fa'alunar munkar ana nihin wanda suke yin mugun abu wa ya hudunan nasa alai kuma suna motsa mutane akan yin mugun abu su ne allazi ne ya bakhaluna wa ya amuruna nasa bil bukhul waɗannan da suke in wancan kin nema in wannan nema dukansu ba da kyau mugun hali ne ya ce wa man ya tawalla duk wanda ya juya ya ba da baya ya ƙi bin abin da Allah ya umarce shi fa inna Allah huwal ganiyul hamid Allah ma wadaci ne Allah shi ya wadata iya da komi yana da ilimin yana da kuɗin yana da komi kuma ya baka ya dan na maka yace kuma kai kaki to za ku gabe shi Allah mawadaci ne hamidun abun yabo ne na'am sai mai Allah ya ce لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط na'am وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله الله قوي عزيز Allah ya ce laqad arsalna rusuluna bil bayyinati hakika mun aiko ma'aikan mu da hujjoji bayyinatin wannan mu'jizoji wa wa anzalna ma'ahumul kitaba kuma muka sabko musu litta- tare da su da littattafai littafin da aka aiko ma kowane annabi wal mizan da adalci li yaquma an-nas bil qist da a- mizan da ma'auni don mutane su tashi da adalci wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid kuma muka sabko musu karhe iya da tsanani da kayan kera kayan yaki kuma wa manafi'ul nas kuma abun amfanin mutane ne shi karhe wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rusula dan Allah ya bayyana wanda zai taimaka ma addinin shi ya taimaka ma ma'aika su taimaka su su- su isar da sako bilgaibi ko a halin ɓoye a halin ɓoye inna allaha qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi kun ji ayan nan laqad arsalna rusulana bil bayyinati Allah ya ce mun aiko ma'aikanmu da hujjoji bayyinat ita ce mu'jiza kowane annabi in Allah ya aiko shi sai ya aiko shi da irin abin da mutanen suke yi amma nashi na annabtaka ne ba na shirka bane ko na sihiri annabi Musa a zamanin shi sihiri yake tashe sai ka isa kasurgumin boka bai haɗe da haɗe ka tada zaki a lokacin ɗan ruwa ido a lokacin annabi Musa ka isa a saurare ka to sai Allah ya aiko annabin shi sai ya bashi mu'jiza mu'jizar ta micece sai ya bashi sanda sandan nan in yazo in ya sake ta sai ta zama kumurciya duk abin da suka yi na zaki da giwa da dumme sai ta haɗe kuma ta komo sandarta kaga kamar shigen abin nasu ne su wannan nasu na tsahi ne wannan kuma na mu'jiza ce ta annabi Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Isa a lokacin annabi isa sai ka isa mai magani mai hada da kaza da kaza ya yi maganin kaza ka ɗauko icce kaza a hada shi shine maganin ciwo kaza sai ka isa wannan ƙwallon likita tukwana ka isa a saurare ka a duniya sai allah ya aiko annabin shi sai ya ba shi mu'jiza ƙarshen tuka-tuka annabin nashi daga in ya zo sai ya tada ma- ma- ma- mamaci makawon ya zo mai addu'a ido sai idon ya buɗe wanda likita ya isa yi wannan wanda likita ya isa idan mutum ya mutu ya tada shi kaga to wannan mu'jiza ce a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka isa ƙwararren mai magana inna fil bayani la sihra a cikin bayani akwai ɗaukan hankali sai ka isa zaka yi baiti kaza da lugar larabci arabiya fusaha ba arabiya darjiya ba arabiya darjiya kowace shahada tata yanzu in ka duba akwai larabcin sudan hatta da saudiya akwai larabcin su wanda yake arabiya ce amma darjiya ce akwai larabcin libya akwai larabcin algeria akwai larabcin mai suriya da palestine duka in suna magana wani bai jin ma me ya ci kuma larabci sunan shi amma fusaha larabcin ƙur'ani shi ku shi ɗaya ne grade duk duniya shi ɗaya ne to Allah subhanahu wata'ala suna ƙasaita su a lokacin da iya magana sai Allah ya aiko annabin shi wanda bai yi ba karatu a gurin kowa ya sabko mai ƙur'ani wanda duk larabawan da ilimin mantik da, da- da balaga da kaza da kaza suka kasa kawo aya ɗaya wanda ta kai shi mu'jiza ce to haka ne al'amarin yake Allah ya ce mun aiko su da hujjoji wa anzalna ma'ahum alkitab mun sabko musu littattafai akwai annabawa da littattafin Allah ya gaya mu kamar su at-taura da injila da zabura duka da alqur'ani duka wannan mun gansu Allah ya gaya mana to akwai amma annabawan da Allah bai gaya mana ba littattafan da ya aiko musu kamar su annabi shu'aib da annabi hud da annabi salih duk sun yi aiki da littattafai amma Allah bai gaya mana ba littattafan da ya aiko musu shi dai Allah ya ce mana sun zo da littattafai wal mizan kuma shi in an ce mizan abun awo li yaquma an-nasu bil qist dan mutane su tashi da adalci kaga kalmar mizan a cikin alqur'ani wani bi zaka ga ta dauki abun ta dauki sunan adalci wani bi kuma zata ɗauki abin awo ɗin gaba ɗaya to duk in ta kasance an sabko ce Allah ya zata- ya yi bayanin cewa an sabko ta daga sama to menene za a sabko daga sama ai ba ma'aunin wannan mu da muke kerawa a a adalci ne shine malamai suka bada misali kamar inda Allah ya ce Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan Allah shi ya sabko littafin wannan na alkur'ani da gaskiya wal mizan ya sabko mizan to anan mizan ta dauka ya sabko adalci kaga nan ba ba abun awo ba take nihi tunda ta aka yi ta sabko daga sama amma kuma ayat da Allah ya ce wasama rafa'aha wa wada'a al mizan Allah ya daga sama kuma ya dora mu abun awo anan kuma menene to wannan ma'aunin ne da muke kirkirawa haka tafsirin su yake tahiya kaga anan gurin kuma an kawo kisid adalci kuma an kawo mizan in kowa sai ya dau ma'anar shi an dauko abun awo kuma da adalci wa anzalnal hadida sai yanzu muka zo kan surai sunan surar da suratul hadid hadid karfe Allah ya ce ya sabko shi daga sama aka naso shi aka tutsa shi a cikin ƙasa ashe ƙarfe na musulmi ne na mumune ne ba ƙarfen nasara ba ne ba a ƙarfen musulmi ne eh namu ne Allah ya sabko ya saka shi a cikin ƙasa sai Allah ya ce fihi ba'asun shadid wa munafi'ul linnas kaga ba'askin nan akwai tsananin ka abin kayan yaki da shi saboda aya in ka biyo ta gaba daya Allah subhanahu wataala ya ya da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 23 yana kira akan tauhidi kadai da suka aka watsa tauhidi aka yi da'awatul sirran aka yi aljahr bi da'awa kenan an dora ma kowa hujja Annabi ya kaura ya koma Madina to yanzu tunda kowa ya ji to yanzu kuma ana bukatar takobi ana bukatar sirke ana bukatar duk wani kayan yaki yanzu kuma da yaki za a shiga amma da fari sai da aka dora ma kowa hujja shekara 23 Qur'ani yana sarkowa da aka dora wanda suka kiya to Allah subhanahu wataala ya ce to suna bukatar kayan yaki da takobba da da da kun san yakin yanda yake duk abin da za a yi laru duk abin da za a yi laru ya kasance na karhe ne ko na menene yi aki da shi ake tafiya yaki da takobi ne ko kusa ce ko kuma mashi ne ko mine ne duk dai abinda zaka cuta mai allura ma dauki ka je ka kwaba mai ka tahiyar eh can ya je ya radadin shi ko allura inda suna da reza har reza ma ko kun wani kahuri ya matsa ka kyarta mishi jadi sosai ya ji ka ja shi da kyau ko an gane da kyau ko to shi wannan ba'asin shadidin kayan yaki masu tsanani da silke rigar yaƙi wanda zaka sa ta jigib a jikinka tun ta zamanin annab dauda ana samun irinsu a madina eh mun gansu akwai wani abdullah al-khazaraji iya da ita wanda ya gada da gadan gadan gadan a gidan shi mun taɓa zuwa hadda malam babba ya ganta har muka same ita kowa ya sa ya ji ta silke ake ce mata tun irin ta zamanin annabi dauda to kaga nauyi gare ta nauyi dan abu ne ka dauko shi a hannunka haka cikus amma in ka bude komin katutaka ka yi ta shiga kuma takwar-takwar-takwar yadda ma shi bai iya shiga ya kashe ka silke duka wannan da me aka yi su da ƙarfe kuma sai Allah ya ce wa manafi'ul linnas kuma abin amfanin mutane ne menene amfanin da zai yi na ƙarfe na mutane a yanzu muke da amfanin shi kowa iya gani kaga duk mota da ƙarfe aka yi ta muwasalat duk wani jirgi da ƙarfe aka yi shi ko kuma mine telefon wanda kuke aiki da shi da me aka yi shi duniya a tahin hannu duka da ƙarfe aka yi shi ashe amfani gare yanda ya kamata kwanoni da abinci da daro da menene duka inda ba a roba ba za ku dinga zuba abinci an gane da kyau go duka da ƙarfe aka yi su kenan akwai tsanani kayan yaki kuma manafi'ul linnas sai Allah ya ce wal ya'lam Allah man yansuru man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib don Allah ya bayyanar da wane ne zai taimaka ma addinin shi da shi da ma'aikin shi a halin ɓoye inna Allah qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne azizun mabuwayi sai Allah ya ce mi na'am ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب نعم فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون Allah ya ce wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim hakika mun aiko Nuhu shine annabi Nuhu farkon annabin da Allah ya aiko wa Ibrahim haka nan da annabi Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab muka sanya a cikin zuriyarsu annabtaka da littahi wanda aka ba sauran annabawa fa minhum muhtadi daga cikin zuriyar tasu akwai wanda ya shiryu shiryayye ne wa kathirun minhum fasiqun kuma da yawa daga cikin zuriye sun fasikai sun sun zama fasikai za su shiga Allah ya babka su cikin wuta kaga nan gurin annabi nuhu shine farkon annabin da Allah ya aiko bayan annabi adam shi adam ta ake mishi abul bashar amma farkon ma'aiki in aka tambaye ka wane ne sai ka ce annabi nuhu har lokacin da aka halakar da wanda suka kafirce aka halakar da su gaba daya duniya sai wannan wanda suka tsere a cikin jirgin ruwan yanzu mu duka duniyan nan jikokin wannan wanda suka shiga jirgin ruwan annabi nuhu ne su ne muka ta zo duniya har yanzu a kanmu haka na na'am sai me tun makaffaina ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل na'am وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رهبة ورهبة
sai qulubul وجعلنا في ladina قلوب tabaru na'am الذين اتبعوه رهبة ورحمة ورهبانية ابتدؤوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله warahbaniyata والرهب- tad'uha ma katabnaha ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله نعم.
وما رأوها حق رعايتها na'am فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Allahu akbar. Allah subhanahu wata'ala ya ce, "Thumma kafaina ala atharihim kuma muka biyo baya akan gurbin su shi Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim. Muka biyo baya da- da aiko rusuluna ma'aikanmu. Wa kafaina bi Isa ibn Maryam kuma muka biyo baya da Isa dan Maryam. Isa ibn Maryam. wa atainahul injil shi annabi isa Allah ya bashi littafi da ake ce mai injil muka bashi injila wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'afatan wa rahama kai qur'ani yana da adalci ku duba yanda ya faɗi yanda kiristoci suke Allah ya ce wa ja'alna fi qulubil ladina taba'u muka sanya a cikin zukatan wanda suka bi annabi isa muka sanya mine ra'afatan tausayi wa rahama da jin kai shine rahama tausayi da rahama kaga wannan yana nuna mu bambancin yahudawa da na- da kristoci su kristoci waɗanda suke masu imanin a cikinsu suna da tausayi suna da jin kai amma ba yahude ba a ina ba kai ba shi in ya samu kowa ma ya rasa a ba Yahude hasbunallahu wa ni'mal wakil amma Kirista malamansu Allah ya ce suna da tausayi wanda suka buha tsantsan littafin ba haka ba kawai haka nan ka ce kai Kirista ne mu ce kana da tausayi da jin kai a'a waɗanda suka bi tun na zamanin Annabi Isa suna da tausayi da jin kai da rahama to dan tsananin biyayye su ma ga Allah a lokacin har suka kirkiro wani wata sabuwar bid'a a cikin addininsu su ne rahabaniya war rahabaniyati tad'uha Allah ya ce rahabaniyanci shi kuma su suka kagi abunsu ma katabna alayhi ba mu rubuta musu ba ba mu wajabta musu ba bid'a ce kasurgumar bid'a suka kirkiro suke yi to wai miye rahabaniyancin rahabaniyanci shine muhajiratul ashiya al halal li istigra libtiga ridwanillah ka kaurace ma duk abubuwan da suke na halak ne wai dan neman yarda Allah Allah ya ce ba mu sa su ba su suka kirkiro ma kansu ibtada'uha su suka kirkiro bid'a wannan kamar ka ce kai yanzu baka yin arme ai arme wajibi ne akan wani ma sai halal ne kuma sai ka ce a ni ban ne arme dan in samu yin yi ta ibada to ka gani bid'a ce ka kirkiro annabin da Allah ya aiko ma yana yin aure ko ka ce a ka nemi wani abinci na mai daɗi wanda mutane suna cin shi saka ce kai baka ƙara cin kaza baka ƙara cin nama baka ƙara cin kaji baka ƙara cin misali dai haka nan wajen tsoron Allah ko ka ce kai zaka bar gari ka huta daji ka zama sufi babu abin da kake ci sai wani busasshen burodi da da da dawa danya haka nan da sauransu ka ce bauta ce kake da Allah to irin wannan abun ai bid'a ce kai ka kirkiro ma kanka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa ba wannan abubuwa na kirki yana so yana cin abinci yana sa turare yana aure yana barci wata ran wani bi yana yana yana ibada kaka ce kai baka ƙara barci ba kullun ibada zaka yi da dare to kamar wancan hadisin da suka- da suka ga musa marin nan ko ɗaya suka ce ɗaya ce bai ƙara barci ai su an- shi annabi ne Allah ya gafarta mai kullun ibada zai yi ɗaya ko yace to shi bai ya ƙara wuni bai ci ba ya ya iya cin abinci kullum azumi zai yi shekara ɗaya kuma ya ce shi bayya bayya aure bayya aure haka zai zamna wai duk kusanta ce ga Allah subhanahu wataala sai annabi ya ji labarinsu ya zo ya isko sai ya ce miye kuke kinkisa miye kuke yi suka zana ma rasulullahi suka ce kai Allah ya gafarta ma to mu ya zami sai annabi ya ce to ni na hi ku jin tsoron Allah kuma ina aure kuma azumi na nafila ina yi kuma ina hutawa kuma wani bi in yi barci wani bi in tashi da dare in bauta ma Allah to duk wanda bai ba sunna ta ba na bane man rigiba an sunnati falaysa minni duk wanda bai ba sunna ta ba na bane dan ka ku kirkiro ma mutane sabuwar bid'a ku sa mutane ba su barci kullun su yi azumi shekara guda kuma ba su aure to wannan bid'a ce to irin wannan abubuwan ne su rahabaniya masu tsantsa wanda suka kama suke kirkiro ma kansu a cikin kristoci wai duka kusanta ce ga Allah Allah ya ce ibtada uha su suka kirkiro ma kansu ma katabnaha alaihim bum wajabta musu ba wai sun yi ne wannan labtiga ardwanallah wai sun yi ne suna neman yardan ubangiji da Allah yace kuma duk da wannan da kirkiro din da suka yi fa ma ra'auha haqqar ayatiha ina sun kasa ba su kiyaye ta ba haƙƙin kiyaye wanda suka ce za su yi ai duk wanda ya tsananta sai addini sai ya rinjaye shi shi wanda suka ce zai ban su yi kaza zai su yi kaza sun kasa Allah ya ce fa ma ra'awu haqqar ayata na farko bid'a ce na biyu kuma sun kasa tsare abin da suka faɗi to sai Allah ya ce me fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun waɗanda suka yi imani daga cikinsu muka ba su ladansu cikakke wanda ba su kirkiro ba bidi'a mafi yawa kuma daga cikinsu suka fasikance suka zamanto fasikai kenan bidi'a ba ta da kyawu ba ta da kyawu bidi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la rahabaniyatu fil islam ai babu rahabaniya a cikin musulunci babu abin da zaka kirkiro ka dora wai kai dan tsoron Allah ka ce wannan in ne kaza kaza ne wanda annabi bai gaya maka ba ka ce kusanta ne za ka yi da Allah da shi to wannan bid'a ce kai ka kirkiro ma kanka ka zama rahabani sai Allah ya ce mi gaba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم na'am والله غفور رحيم li Allah لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء na'am والله ذو الفضل العظيم Allahu akbar sun ce lokaci ya yi ya wuce abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana da Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mun mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta mu wayan mu Allah a wannan dare na Ramadan ka iyauta wuyayen mu daga shiga wuta ya Allah ka biya bukatun mu gabaki daya bi rahmatika ya arhamar rahimin masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyarsu wanda ba su da lafiya Allah daga cikin mu ka ba su lafiya wanda suke neman aure maza ko mata Allah ka ba su daidai su ya Allah bi rahmatika nastajib ya hayyu ya qayyum la malja lana wala manja minka illa ilayk Allah ka sabko mana zaman lafiya a kasan mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين